الحمد لله قاسم الجبابرة المتكبرين قاهر الظلمة المسرفين يؤتي ملكه من يشاء وينزعه ممن يشاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا الظلم فإن الظلم ذنب عظيم هو سبب كل شر وفساد وهو منبأ الرذائل والموبقات متى فشى في أمة أذن الله بأفوالها ومتى شاع في بلد فقد انعقدت أسباب زوالها وتهول لباسها فيه تفسد الديار وتخرب الأوطان وتدمر الأمصار به ينزل غضب الواحد الجبار القهار قال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا الظلم عباد الله وما أدراك ما الظلم حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه وحرمه على الناس فقد قال سبحانه وتعالى فيما رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا رواه مسلم فاتقوا الله عباد الله وليعلم كل ظالم لغيره أن دعوة المظلوم مستجابة لا ترد مسلما كان أو كافرا ففي حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب وكلما قوي الظلم قوي تأثيره في النفس فاشتدت ضراعة المظلوم فقويت استجابه فالجزاء يأتي عاجلا من رب العزة تبارك وتعالى وقد أجاب من قال لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم عباد الله إننا ونحن نقف هذه الوقفة مع هذه الظلم السياسي الواقع على على الأمة يقول الشاعر إذا خان الأمير وكاتباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا عباد الله إن من أعظم ما ينفع العاقل تدبره العواقب والله يعلم والله يعلم دقيق أعمال عباده وجليلها لا يعزب عنه شيء منها صغيرها وكبيرها ولعلمه وحكمته لا يجازي أحدا إلا بمقدار خطيئته لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا أيها المسلمون حين يبلغ البغي مداه ويصل الشر إلى منتهاه وليس في يد المستضعفين المؤمنين حيلة لكبه ذلك يأتي أمر الله لينقذهم جرت السنن بأن عاقبة المستضعفين الألو والانتصار ونهاية الظالمين الجبارين العقوبة والانكسار ولو طال الزمن وتعاقبت الأجيال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين إخواني في الله يقول بن يزيد التيمي إن الرجل, يظلم إن الرجل ليظلمني فأرحمه فقيل له كيف ترحمه وهو يظلمك قال إنه لا يدري لسخط من تعرض وليعلم كل ظالم أن المظلوم إذا لم يأخذ حقه منك في الدنيا فإن هناك يوما تشيب له الولدان سيقتص منك له علام الغيوب يقول صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم فإذا أخذته لم يفلته ثم قرأ قول الله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود أخيرا أقول يا عباد الله إن الظلم ما دام في وقت المهلة فإن باب التوبة مفتوح له قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم وتقبل التوبة بشروط الإقلاع عن الذنوب والندم على ما فات والعزم على ألا يعود وإرجاع الحقوق إلى أهلها من مال أو غيره اللهم إنا نجعلك في نهر كل, مظ... كل ظالم معتد على هرمات المسلمين المستضعفين واغفر لنا يا مولانا أجمعين برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين وآمنا في أوطاننا ومن أرادنا وأراد ديننا بكيد فرد كيده عليه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة والرزق والعفو والعافية واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله godiya maras ƙididdiga su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi ne ke da buwaya akan dukkan wani mai girman kai mai neman ɗaukaka akan wasu da suka kasance makaskanta Allah ta'ala shi ke da iko akan dukkan wani azalimin da ya kasance mai ƙetare iyaka yakan ɗauka daga mulkinsa ya bayar cikin bayinsa ma wanda ya so ya ƙwace a hannun wanda ya so a lokacin da ya so a gaban da ya ga ya dace a yi haka ina mai shaidawa babu abun bautawa bisa cancanta sai shi kadai Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai yake bashi da abokin tarayya tare da shaida sai da cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzansa ne tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka biye musu da kyautatawa har izuwa ranar ƙarshe baya ga haka ya ku ƴan uwana cikin musulunci mu ji tsoron Allah muna masu kiyaye wa Allah dokokinsa mu kyamata mu nisanta mu ji tsoron abin da ya shafi sha'ani na zalunci lalle hakika nau'i ko kuma al'amari na zalunci al'amari ne na zunubi mai girma wanda shine sababin kowane fasadi da sharri da ke yaduwa a bayan ƙasa shi ke maɓuɓɓugar da abin da ya shafi dukkan wata fitina da take yaduwa take wanzuwa a tsakanin al'umma duk lokacin da al'umma ta amincewa kanta zaluntan na ƙasa da ita to daga lokacin Allah tabaraka wa ta'ala kamar ya buɗe wata ƙofan jarabtan wannan al'umma ne da basu san yadda za su sa kansu ba duk lokacin da ya zama na al'umma ta aminta ganin cewa zalunci ya zama kayan kwalliya to haƙiƙa ta kama dukkan sabuba da suke gusar da abin da ya shafi ni'imomi da rufin asirin da Allah ta'ala ya yi ma wannan al'umma kamar ka ce mai tufafi ne da ya nemi ya tuɓe tufafinsa ya zama tsirara lalle hakika nau'i ko kuma al'amura na zalunci da su ne aka ruguza gidaje gidaje suka ruguje al'amura na kasashe yakan watse al'amuran da ka gansu a kintse wuri guda sukan tarwatse da wannan al'amari na zalunci ya ku ƴan uwa fishin Allah tabaraka wa ta'ala yakan sauka akan halittunsa Allah tabaraka wa ta'ala yana mai gaya mana cikin littafinsa wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa'incan al'amura na al'ummomin da suka shuɗe kafin mu da muka ji an halakar da al'umma kaza an yi wa nau'in azaba wa al'umma kaza sun yi samu kansu cikin wannan hali ne sakamakon abin da suka aikata na zalunci ya ku ‘yan uwa al'amari na zalunci a matsayinka na mai hankali mai ka sani kan game da al'amari na abin da ya shafi zalunci al'amari ne saboda girmansa Allah bai bar al'umma haka ba sai da ya shelanta wa duniya cewa shi da kansa mahaliccin halittu ya haramta wa kansa zalunci kuma ya hukunta zalunci ya zama haramun a tsakanin halittu kada wani ku ya zalunci wani Allah mai girma da daukaka yana mai faɗi cikin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaita wato hadithul qudusi wanda Imam Muslim ya fidda hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin Allah da kansa yana cewa ya ku bayina yace ni din nan na haramta wa kaina zalunci ina mai sanya zalunci ya zama a tsakaninku haramun kada waninku ya zalunci wani kar kuma ya bari a zalunce shi da wannan ne ya ku ƴan uwa masu albarka mu ƙara kiyaye dokokin Allah kuma duk wani azzalimi cikin halittun Allah ya sanar da dan uwansa azzalimi cewa lalle dukkan wanda aka zalunta cikin kankana marasa ƙarfi masu rauni suna da wani gata a sama da su shine mahaliccin halittu mahaliccin duniya wanda ke da iko akan kowa ya kuma bude musu wata kofa na amsa du'a'in abinda aka yi musu na zaluntan su irin wannan kofa da Allah ya bude na su roke shi a gaban da aka zalunce su Allah bai ga dama al'amarin ya taƙaita akan musulmin da aka zalunta kadai ba har wanda ya zama ma kafiri baya bin Allah inda aka zalunce shi Allah yakan bude kofan kawai ya kai kukansa zuwa fadan Allah Allah zai bi masa kadun abin da aka yi masa hadisin da aka karbo daga Imam Anas Allah ya kara masa yadda sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa ku kiyayi addu'an bawan da aka zalunta koda ku wanda kuka zalunta nan kafuri ne dan Allah ke yaye shamakin da ke tsakaninsa da halittu in dai aka zalunci halittan Allah a bayan ƙasa yayi addu'a to addu'an kai tsaye ne kamar ya faɗa kawai a fadan Allah ne tsakanin shi da Allah babu shamaki dan haka nan take zai ga biyan bukata akan abin da aka zalunce shi da irin nau'i na na addu'a da yayi duk lokacin da ya zama na zalunci tayi karfi tana mai cutar da wanda aka zalunta tasirin ta yafi muni a zuciyar wanda aka take yakan ji zafin abin to ku sani gurgudan zafin abin da ya ji na abin da aka yi masa gurgudan matsayin addu'ansa a fadan Allah gurgudan karbuwan abin da aka zalunce shi akai idan aka taka shi da ƙarfi gurgudun kukansa takan tafi da ƙarfi kuma Allah kan ɗauki mataki da ƙarfi kuma da gaggawa da wannan ne ya ku ƴan uwa nake shelanta muku cewa idan har ya zama na zaluncin wanda aka zalunta ta munana ta yi muni to addu'ansa a fadan Allah takan yi saurin karɓuwa sama da inda aka ce wata ila zaluncin ɗan kankani ne don haka ku sani sakamako da kuma ɗaukan mataki daga mahaliccinsa Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka zai zo kan wanda ya yi zalincin nan nan kusa ko kuma nan gaba kawai ka saurari lokacin da za ka ga Allah ya ɗauki mataki akan duk wanda ya zama azzalimi lallai haƙiƙa ya yi daidai da ƙaulin wani mawaƙi da yake cewa karka kuskula ka zama cikin azzalimai don kana da dama a hannunka a yau me iya yiwa ne wanda ka zalunce shi ya zama na al'amarinka kai ka ma manta shi kuma ya zama bai manta ba yake cewa fa zulmu akhiruhu ya atika bin nadami ko da yaushe idan al'amarin zalunci ya gudana wanda yayi zaluncin wallahi al'amarin yakan zama ababin nadama a gare shi a duniya balle uwa uba a lahira yace namat uyunaka wal mazlumu muntabihun yace kai ka zalunci wanda ka zalunta kama manta ka cuce shi ba mamaki wata ila nau'in abin da kai masa shi kuma zai zauna da shi shekara ɗaya shekara biyu shekara goma yana Allah ya isa wata ila Allah ya ɗauki mataki akan kama saboda bai san Allah ya ɗauki matakin ba ba zai fasa addu'a ba a daidai irin wannan gaba ina kawo wannan ababin misali an yi wanda yake ganin cewa yana da wani mukami a hannunsa yana da wani abu na ɗaukaka ya shiga cikin talakawa a irin yadda al'umma na kuma ta lalace da kai kokon bara hannun halittun Allah musamman waɗanda aka ga suna da kujera na abin da ya shafi siyasa sai zama yara sun yi gangami suna ganin ga kofa ta buɗe da zamu yi roƙo mu samu biyan bukata gawa ne ana masa kirari ana kamba mashi ana bashi matsayin da ba nashi ba duk da abin da aka yi masa sai ya fantar da abin da yara suke yi bai dauki ko sisi ya ba su ba bai ma gwada suna wurin ba daga nan da suka gane ba za su samu abin da za su samu ba sai suka koma zagi ai mu hakkinmu ne a wurinku ai kaza kaza kaza da sauransu kalmomin da basu masa dadi ba sai yayi magana da hukuma a kama yaran da suka yi wannan aikin an ci mutuncin sa anguwa kaza an masa kalmomi na rashin kyautatawa wannan abin da ya kai kukan kun ga ba a san takamaiman wanda yayi wannan abun ba da shi in aka kama a ce an yi daidai aka zo aka dinga ɗauki ɗaiɗai ma mutanen anguwa duk wanda aka ganshi saurayi ne har da fasa bai wayanda wucewa suka zo ba ma hanyar ko anguwansu bane wallahi ina tuna cikin wanda aka kama akwai final year student wanda a ATB aji biyar yake kuma ranar da zai rubuta jarabawansa na ƙarshe kenan da ID card ɗinsa da komai nashi da je jarabawan ƙarshe aka kama shi aka killace shi yaron nan yayi kuka yayi kuka yayi kuka ya ɗauki ID card ɗinsa yana nuna musu wallahi ni jarabawa zan je karfe kaza za a yi jarabawan nan ku banni in ban yi jarabawan nan ba zan mame ta shekara haka suka tafi suka kulle shi ba a sako shi ba sai bayan kwana biyu aka ce wai an fahimci ba da laifi a hakan yayi belin kansa a naira dubu biyar kana tsammanin yanzu wanda ya kama shi a matsayinsa na hukuma yaron nan har abada hukuma zai mutunci a wurinsa kana ganin ƴan uwansa za su manta da wannan zaluncin da aka yi masa kana ganin shekara guda da aka samu ƙari akan karatunsa saboda ya rasa dama ya rubuta jarabawan ba wai dan bai iya ba kuna ganin zai manta da wannan abun har abada ko da ku a ƙarshen al'amari ya gama jarabawan ya samu certificate ya samu aikin da ya kamata wallahi ba zai manta da abin da aka yi masa ba ina ga wanda ya shelanta ai wannan walakancin ma wa'annan yara da bai tantance waye ya masa laifi ba bayan qur'ani na cewa wala taziru waziratun wizra ukra da wannan yaran da abokansa da ku da yanzu kuka saurara da danginsa da duniyar musulunci duk wanda ya ji wannan abin ya san an zalunci yaron nan kuma na tabbata in ku a yanzu kuna jin abin da aka yi ba a kyauta masa ba yaron nan ba zai fasa addu'a ba har rayuwarsa ta kare ba mamaki kaulin sa mai sauki kenan ya ce Allah ya isa in anan ya tsaya fa to Allah isasshe ne kuma zai dauki mataki kuma zai karya duk wanda yayi wannan abin sakamakon hadisin da annabi ke cewa wattaqi da'watal mazlum ku ji tsoron addu'an wanda kuka zalunta kar ka yadda ko kafan wani ka taka ka daga baka ce masa sannu ka bashi hakuri ka gane ya hakura ka rabu da shi ba me iya yiwa ya tafi gaba ko tsaki yayi ko ya ce ba a kyauta mun ba wallahi alhakin sai ya biyo baya to da wannan mai waka yake cewa kakan tafi kai ka manta kai zalunci ka je ka kwanta kai bacci shi wanda ka zalunta idan sa biyu ya mata ya tashi ma a lokacin da yafi koyaushe tsada shine cikin dare yana kokawa Allah Allah abi min kaduna wane ya zalunce ni wane ya cuce ni don haka karka kalli mutum kaskantacce ne saboda kana da matsayi ka taka shi baka san matsayinsa a fadan Allah ba da wannan ne mai wakan yake cewa idan kai kana mai tunanin kayi bacci ka kwanda sanin shi wanda aka zalunta idan sa biyu kuma ya kai kuka zuwa ga fadan Allah da baya bacci don haka ko da yaushe ya kai kukan Allah sai ya shiga lamarinsa ya ku ƴan uwa masu albarka rayuwa muke cikin wata irin al'umma a irin wannan gaba da muka ɗauki wani abu na siyasa ya zama na shine jagora 'yan siyasa kuma suka zama ba sa mutunta abin da ke kansu na hakkin da Allah ya ɗora musu. Al'ummomin da suka roƙa alfarma suka kaɗa musu ƙuri'a, suka samu hayewa zuwa ga wani muƙamin da ya ba su hurumi na su zama wasu ɗaukaka suna da shi na rufin asiri suna da shi suna da matsayi suna iya taka duk wanda suka ga dama. Maimakon su taimaki al'umman da suke ƙasa da su da suka musu wannan alfarma, babu abin da suke yi sai sanya hannayensu na zalunci akan makaskanta suna walakanta su. abin nan da muke faɗi a baya na addu'an wanda aka zalunta ba zai faɗi a banza ba wani mawaƙin yana cewa duk lokacin da aka samu rashin dacewa shugaba ya zama na yana mai ha'intan al'ummansa da shi da waɗanda suka zama sakatarorinsa na kusa da shi mala'un fadansa suka zama azzalimai ya ce to su sani aka kuma ɗauki hukunci aka mayar da shi kotu inda za a samu ƙarshen alƙalanci wataƙila a yi adalci sai aka samu rashin dacewa alƙalai suka zama su ne masu yin hukunci bisa zalunci don yanzu duk abin da aka yi a duniya in mun shekarar dubu talatin ko miliyan talatin ko biliyan talatin duniya ta yi ta ƙare al'amarin ƙarshe da za a yi wanda za a ce wani ɗan aljanna ne wani ɗan wuta ne alƙalanci ake yi to iya al'amarin ƙarshe a duniya da ake cewa daga kan shi sai Allah ya isa shine akai ka kotu in alƙalin da aka je kotu kuma bai maka adalci ba ya zama yana wuce iyaka wajen yanke hukunci bisa zalunci to ƙasa ta lalace mawaƙin yake cewa to wannan al'umman kan fa wailun thumma wailun thumma wailun yace ta shiga uku ta shiga cikin gidan wuta tun a duniya ta shiga uku ta lalace ta halaka tun daga duniya da aka ce alƙalansu suna wuce iyaka suna hukunci ne gwargwadon abin da suka gane yana faranta wa iyayen gidansu rai ba abin da Allah ya dora su su yi hukunci akai ba wallahi sun shiga uku su wa'annan alƙalai da suke hukunta ko suke zartar da hukunce hukunce kan makaskanta su gagara zartar da shi akan wa'anda suka zama madaukaka masu mulki a hannunsu randa za su fada hannun alƙalin alƙalan da ke da mulkin sammai da ƙasai shine Allah tabaraka wata'ala za su yi kuka da kansu Allah mai girma da ɗaukaka yana ba mu labari yace ha antum haula ijadaltum anhum fil hayatid dunya ga kunan kuɗin nan anan duniya kun yi zanzoro kun shake wuyanku kun ɗaura wani kyalle akan ku kuna gadaron kuna da mukamai kun tsaya kuna kare mara gaskiya kuna cewa shine mai gaskiya kuna ƙaryata mai gaskiya kuna mai da shi makaryaci ku tabbatar da haka a buga mata doka a ɗaure wanda bai kamata a ɗaure ba a sake wanda ya kamata kuma a ce wataƙila an ɗaure Allah ya ce fa mai yujadilullaha anhum yawmal qiyama ran da na kama azzalimin da ya zalunci wanda ya kamata a ɗaure a masa azaba a gaba na ranar gobe kiyama cikin kuwa yake da tufafin da zai yi zanzaro yake da tai din da zai ɗaure wuyansa yake da kyallan da zai ɗaura a kansa yake da turancin da zai a gabana yayi alƙalanci ya ce waɗannan za a juye ƙarya ta koma gaskiya ko kuma a juye gaskiya ta koma ƙarya waye isa yi haka faman yujadilullaha anhum yawmal qiyama amma yakunu alaihim wakila a kama mai laifi sai a ce an tura alkali yana kwance a gida za a yi alkalancin a ce kai kai nasara bai ko taka kotun ba Allah ya ce ran da na rike shi shi mai laifin wani alkali ne zai wakilce shi ya ce waɗannan ni ne wani alkali wani ko judge wani ko kuma mai shari'a wani ko lawyer wani ina kare alhaji wani bisa zaluncin da ya a duniya akwai wanda ake tunanin zai iya haka wa Allah to kowa a wannan rana nafsi nafsi yake yi a kashin kansa ma yana wayyo Allah balle kuma a ce ya ebo laifin wani don haka duk wanda ya zama alkali daga jarabawan abin da zai samu shine kokarin tsayuwa akan inda ya kamata na kare gaskiya madadin kare ƙarya kar ya dore wa ƙarya gindi don za ta zama masa nadama a duniya haka kuma uwa uba a lahira ya ku ƴan uwa masu albarka yana daga mafi girman abin da ya kamata ya amfanar da duk wani mai hankali a cikin mu ne da ku ƙarshen al'amura consequence akan kome duk fa wanda ya sanya abinci a gaba yace yana son ci bukatansa koshi yake nema duk wanda ya haramta wa kansa abinci kuma ya san abin da zai biyo baya yunwa zai samu duk wanda kaga yana zalunci wai rufin asiri yake nema wa kansa duk wanda kaga yana satan kuɗin mutane zaka samu yana nema ya rufa wa kansa asiri ne ko wa iyalansa duk wanda kaga yana wani abu na wani abu kokari a rayuwa dan ya samu abin da zai ci wai dadi yake son ya ji a duniyance idan kome a duniya yana da hadafi yana da consequences da ake samu a ƙarshe wai yaya azzalimi hankalinsa yawo fanta barin tuna wai wanda na zalunta shi kuma me abin da zai biyo baya in na zalunce shi wannan bai aikin hankali ba shi yayi ne dan ya rufa kansa asiri yana kallon abin da za a bashi shi wanda ka zalunta kuma me kake tunani in kai kayi farin ciki akan danne gaskiya ta koma ƙarya an ɗauki wani abu an baka shi da aka donne masa abin da ya shafi kuma gaskiya ta koma ƙarya akan shi aka tabbatar da laifin da ba nashi ba a kansa me zaka je gaban Allah ko kuma ya kake tunanin zai yi saurin mantawa duk wanda aka masa wannan aikin zai dawo ka samu yana kuka ne a kullu yawmin in ya tuna yayi Allah ya isa in ya tuna yayi addu'a na neman daukan fansa daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala akan duk wanda ya zalunce shi don haka duk wanda zai tsaya ya kare wani ya san akan me ya tsaya kai tsayuwan daka kana mai kokarin kare gaskiya ne ko kuma ta bayyana maka ƙarya ne kake nema ka kare ta dan zaka amsa in aka yi shari'an a duniya ba a yi ta daidai ba wallahi duk hukuncin da aka yi tun daga farkon duniya har ƙarshen ta sai an maimaita a kiyama duk wanda alƙali ya yanke hukuncin da ba daidai ba annabi ya ce alƙalan kwaya uku ne a duniya biyu daga cikin yan wuta ne ɗaya ne kaɗai ɗan aljanna magabatan da suka san tashin hankalin da ke cikin alƙalanci ba ma zamowa lauya ba in aka nuface shi aka ce za a bashi alƙalanci wasu daga ciki ƙaryan hauka suka yi suka hau dokin kara suka kama fita da gudu a cikin mutane sai a ce malam wani ya zama mahaukaci saboda kar ya zama alƙali yana tsoron kar ya fada cikin kaso biyun da annabi ya ce gidan wuta za su je bai san wata ila ko kokari zai yi ba mamaki wata ila akan kwaya ɗayan nan an ce ma zai je gidan aljanna sai an tuhume shi kai alƙalanci kaza ka zalunci wani kai alƙalanci kaza ba daidai ba za a sake to wannan abun ba sa fata ya faru da su a kiyama suke gudun alƙalanci ya ku ƴan uwa masu albarka Allah tabaraka wa ta'ala shine mafi sani akan dukkan kankanin abin da dan bawan duniya ya aikata me girmanta da abin da ya shafi me kankanta ko min kankantanta ko min girmanta Allah shine mafi sani sannan kuma Allah baya kauda kai akan dukkan abin da aka aikata a duniya karami ne ko kuma babba saboda ilmin sa da ilmin sa da hikimar sa sai ya zama na baya kauda kai akan dukkan abin da aka aikata na alkhairi ne ko kuma na sharri amma ana saka ma kowa gurgurdan abin da ya sana'anta ne wa kansa ko alkhairi ko kuma sharri wala yuzlimu rabbuka ahada Allah tabaraka wa ta'ala bai kasance azzalimi akan bayinsa ba ranan da bawa zai yi kwalala yana mai cewa wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha dan kazan nan ma da nayi ya ma manta tsawon shekarunsa 60 akwai wasu ila shekaru akalla 20 da yana tsiya biya manta ya dauka an manta sai ya je gaban Allah sai ya samu ahsahu Allahu wa nasuhu shi an yi yayi rashin adalcin an ɗauki tukucin an bashi ya kashe a tsakanin kwana goma kuɗin ya ƙare amma rigiman ta tashi a gaban Allah za a yi ta ba mamaki za ta kai shi gidan wutan da sai ya shekara dubu bai fito ba to kowa ya shafa wa kansa ruwa abin da yake faruwa a halin da ake ciki na zaluntar mara ƙarfi wallahi akwai alƙalin alƙare alaysa Allahu bi ahkamil hakimi Allah na sama yana kallon bayi duk abin da aka zartar na shari'an da ba gaskiya ba sai an sake shari'an a gaban Allah ya ku ƴan uwa masu albarka Allah ya hukunta dukkan abin da muka aikata karami ne ko babba sai an sake tantancewa sai an sa shi a ma'auni sai an yi wa kowa sakamako kuma Allah nan a ran da zai tsaya wallahi ba zai zalunci kowa ba duk abin da ka gani zai ce inna ma hiya a'malakum uhsiha lakum wannan sune ayyukanku wane shine abin da ka aikata dan haka muka kiyaye maka annabi yace duk wanda ya tadda wani abu aikin alkhairi to ya gode wa Allah wanda ya ga wani abu akasin abin da ya zama alkhairi shari'i aikata yace kare zargi kowa sai kansa Allah ya sanya mu cikin wanda za mu yi farin ciki kan abin da muka aikata ranar gobe kiyama ya ku ƴan uwa cikin musulunci duk lokacin da aka ce zalunci ya kai makura ta inda sharrinsa ya bayyana ya kai makura ba wani abin da ke sama da shi to daga lokacin fa Allah tabaraka wa ta'ala yakan sanya hannunsa akan waɗanda suka zama muminai masu rauni ta inda sun da basu da mafaka Allah sai ya shigo lamarin ya gwada musu su shine gatan su yana daga abin da Allah ta'ala ya hukunta ya zama sunnar rayuwar duniya duk lokacin da aka ce azzalimi yana mai zaluntar na ƙasa da shi idan kankanwar zalunci ne Allah yakan ce a bashi sai ya zo zai ta yin ƙanana ƙanana ƙanana al'amarin yana wucewa daga ran da ya fara yin manya manyan da ƙananan ba za su iya jurewa ba to daga ranan Allah zai ɗauki mataki tun daga duniya kuma uwa uban shari'a mafi girman da sakamakonta aljanna ko wuta sai Allah ya jira kuma bayan an yi na duniya za a sake wata alahira kada wayanda suke zalunci su dauka kan cewa zai wuce idan kankanin zalunci ne a nan duniya wataƙila Allah zai rabu da ku sai an je kiyama amma in zalunci ya kai makura ana take hakkin bil adama wallahi daga duniya Allah yakan shigo lamarin ya dauki mataki akan azzaliman ya share hawaye ma wayanda aka zalunta kananan marasa karfi marasa galihu wayanda ba su da kowa sai Allah musamman in ya zama na su wayanda ake zalunta mu'mine ne masu bin Allah wataƙila a kama shi a killace shi ya yi adadin shekaru goma ko shekara biyar ba bisa haƙƙi ba alhalin wataƙila da yana wa jama'a bucin sallah ne shekaransa goma ko ashirin bai taɓa sallah ba sai a cikin jam'i bai taɓa zama ba sai a wuri mai tsafta bai taɓa zama ba face cikin karatun alƙur'ani da bin iyaye yanzu kuka killace shi baya wancan aikin alherin za a tuhume ku kan killace shi akan katange shi daga aikata ire-iren wancan aikin alkhairin da kuka buɗe masa kofar tsiya zama a inda babu tsarki zama a inda najasa ne zama a inda ba zai iya yin wannan ibadan ba bai da nutsuwa bai da kwanciyar hankali bai tuna da uwansa ba balle mata addu'a ko roƙi gafaranta wataƙila wani ma uwa ko uba su mutu yana cikin wannan killacin da aka masa ba tare da an kama shi da wani abu wanda ya cancanci a masa wannan walakancin ba ku kaddara duk wanda aka kama yau din nan aka ce an daure shi an killace shi a cikin gidan kurkuku idan wannan ukuban da aka yi masa ba bisa hakki bane idan fa aka ce ya fito bayan ƙasa ma ya wuce yau din nan kwanciyar da yayi ko zaman da yayi a wannan wurin wallahi in aka tashi shari'ansa wallahi a gaban Allah abun ba zai yi kyau ba a hukumance a constitution ɗin Najeriya ma ba a yadda kai laifi a kama ka a ajiye ka wasu adadin awanni ba ka zauna ba tare da sanin matsayinka ba sai an kai ka kotu an ji an ce ga laifin da kai ga hukuncinka in alkali ne ya ce ku kai min shi prison ya je ya zauna to wannan hukuman gwamnatin Najeriya ta yadda da haka amma saboda irin yadda wata ila hukuma suka mai da kansu yasa kowa ya gansu baya musu kallon mutunci wallahi wani laifin ma laifin wasunsu ne wasunsu na kirki ne amma sakamakon aikin mutum ɗaya da suka bashi ya ci gaba da yi sai ga ba a musu kallon mutunci a da an aka ce maka wannan hukuma ne ya wuce sai kaga kowa na mutunta shi ka tuna lokacin da za a ce maka kaga soja a cikin gari kana ganin su zaka ji gaban ka tsikan jikinka ya tashi saboda ba a ganin su a cikin gari ba sa fitowa shi yasa komai nasu a killace a yanzu ga sunan a ko ina suna yawo ko ina wasun su suna ɗabi'an abin da bai kamata bai sa ba su da mutunci balle ka sako Allah ya sauke kan waɗanda suka zama ƴan sanda da su suke tsakanin al'umma ba su da kima ba su da daraja saboda za a tsare ka akan abin da kana ganin hakkin sa ne ana biyan shi salari sai ya mika hannu kuma wata ila ko a cikin mota ya ce ana bashi dan naira 20 naira 30 wanda la yusmin wala yughni min ju'in fi dunya wal akhirah 20 20 inda za a tara masa ba zai wadatar da shi yunwa ba balle uwa uba a ce ta yaye masa yunwa ranan gobe kiyama hasali ma kishin ruwan duniya za ta haifar masa ta haifar masa da kishin ruwan lahira ya shiga uku kuma a duniya ya shiga uku a lahira akan dan abin da bai taka kara ya karya ba dan haka ya ku ƴan uwa masu albarka idan ya zama na an kai makura wajen cutar da mai karamin karfi wallahi Allah ne yakan zama gatansa tun a duniya fir'auna da ya kasance yana nau'in azaba mabambanta wa al'ummansa ya kashe 'ya'ya maza ya bar 'ya'ya mata daga ƙarshe ma kenan yayi walakanci ya daure baru Isra'ila Allah ya shigo lamarin tun da zaluncin ta ƙure Allah ya ce wa nuridu an namunna ala alladhina stub'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin fata muke yanzu mu shigo cikin al'amarin mu yi gata wa maras gata mu mai da shi shine mai mulki akan wanda jiyar rayuwa shine a sama da shi mu mai da na sama ya koma ƙasa mu ɗauko na ƙasa mu dawo da shi sama mu ɗauki ƙasan kuma mu danka a hannun ƙasƙantattu wanda da aka gansu ba kowa ba duk lokacin da shugaba ya sa kafa ya take na ƙasa da shi ya mutsuka su ya murza su suka yi kwalala ya bai bari ba ya ci gaba da mutsuka su wallahi in Allah ya shigo lamarin ya daga kafansa zai ka da shi ya kwanta da ƙasa idan shi kafansu ya taka Allah zai bada dama ma wayannan makaskantan su taka goshin fiskansa su murza su taka su yi rawan da suka ga dama akai in dai bai gyara ba da haka duk wani shugaba muna gaya masa in ya samu dama da duk wani mai mulki da duk wani mai ɗaukaka da duk wani mai sulɓa a hannunsa ya kiyaye shiga zarafin wanda ya zama mai ƙaramin ƙarfin da bai da gata babu wata halitta musulmi ne ko kafiri a bayan ƙasa face gatanta Allah akwai walakancin da Allah baya bari a yi wa halittansa in aka ci gaba da yi kuma wallahi Allah yakan shigo al'amarin irin yadda aka yi wa fir'auna wallahi wasu al'ummomin mun gani ya ishe mu ishara a irin wannan duniya da muke rayuwa wanda wani zaka gan shi da shine babba yanzu Allah ya mai da shi kaskantacce a walakance in ka gan shi ma wata ila baka dauka shine wane saboda ya fita a hayyacin sa wannan a duniya fa kenan balle ran da Allah ya waiwaye shi wurin hisabi ranar gobe kiyama Allah ya sa su gani su gyara ya ku ƴan uwa masu albarka yana daga abin da wani malami yake faɗa yace ni din nan duk wani mutumin da ya kasance yana mai zalunta na yace wallahi tausayin sa nake ji aka ce ta ya za a yi mutum ya zalunce ka kuma ka tausaya masa yace wallahi ina tausaya masa ne da dalili kamar haka saboda ba mamaki ya zalunce ni ne bai san fishin waye tsokano ba zai zalunce ka ne yana ganin kaman an yi an wuce baya tuna kuma yanzu ya tsokano fishin Allah ne yanzu a kansa dan haka shi wannan malami yake cewa at-tamimi nakan tausaya mu wanda ya zalunce ni in shiga jin wannan Allah sarki wane gashi ne zalunta na yi amma shi ne abin tausayi maimakon shi da ya zalunci ya kamata ya tausaya maka don haka ‘yan uwa musulmai mu kiyaye zaluntan wanda muka gane ba su da rauni mu kiyaye zaluntan wanda muka ga kaman bayi da gata babu wani halitta a duniya face wallahi yana da gata a wurin Allah babu wani halitta a duniya face Allah ya riga da ya hukunta hatta mala'ikun da suke jikinsa akwai masu gadin shi ko da fajiri ne suna rubutu a kansa in Allah zai sa takunkumin rubutu hatta mutumin banza ka kiyayi taba shi balle kuma a ce ka taɓa mutumin kirkin da aka ce aikin alkhairi yake yi ran da Allah ya waiwaye ka a babin ɗaukan mataki a duniya ba za ka iya kubucewa ba balle uwa uba ran da Allah ya sa ma'aunin hisabi a gaban shi ranar gobe kiyama za a yi alƙalancin da babu zalunci a cikinsa kuma in an yi sakamakon ko dai an ce wane ɗan gidan aljanna ne ko kuma wane gidan wuta ne ka kiyayi ran da za a ce zaluntan al'umma da kai zai kai ka zuwa ga gidan wuta in na faɗi haka kana ɗaga ido kana kallon watakila daga sama shugabanni kaɗai nake magana har a gidanka ka kiyayi zaluntan wanda ka gane ɗanka ne ko matarka ce ko kuma wani abu mai kama da haka ƙasa da kai ko yaron gida ne ko a ma'aikata ne ka kiyayi taka wanda ka gane masinja ne mai ƙaramin ƙarfi ne amma kakan ga wata ila maɗaukaka masu mukamai a offices sai ka ga mutum an ce ga ɗan wani allowance na ɗan wani ƙasa da shi amma wanda ake ba shi shi bai ishe shi ba sai ya lakata daga abin da ake bawa na ƙasa da shi na ƙasan ƙasan ma wanda wata ila shi ko office bai da shi ma a bakin kofa yake zaune dan abu da maka kaskantacce ne ma wata ila sai an dankara masa wata jarhula wata ila a kada masa kararrawa kai ka ce wata ila jaki ne a kasuwan sai da dabbobi amma a haka za a kira shi ya shigo saboda Allah ya hukunta shi anan ya ajiye arzikin sa kuma sai ya go kasa da kai ka walakanta shi ka dauka al'amarin ya wuce Allah yana kallo ya sa an yi rubutu ran da za a bude fayil din ka masa walakanci ka tozarta shi a matsayin sa na uban wani uba yake kuma miji yake a wurin wasu kuma yana tsaye a zuri a ƴan uwansa ba su ƙi shi ba ka masa walakanci wallahi Allah ba zai bari ba don haka muna kira zuwa ga wanda duk suka sani akwai wani abu na sulta a samana a ƙasa da su bi ma'ana suna da dama a ƙasa da wasu su yi ƙoƙarin sanya rahama ma waɗanda suke ƙasa da su cikin rayuwa da hukunci da dukkan al'amuran da za su yi na yau da kullum kowane zalimi ya zalimi ya kwanda sanin cewa idan a duniya yayi ya sha to ya kiyayi ran da za a ce Allah tabaraka wa ta'ala ya masa jinkiri irin na talala wanda ba za a kama shi ba sai a ranar gobe kiyama akwai wata rana fa tun daga nan duniya wanda kankanin yaro ma da bai ci ba bai sha ba yana dan jinjiri bai da komai na abin da ya shafi zunubi in aka kada kararrawanta wallahi furfura yake saboda tashin hankalin cikin ta yawmai yaj'alul wildana shiba ranan da zaka ga dan kankanin yaron da bai san ma zafin kansa ba bai san komai a cikin al'amarin duniya ba ana cewa kiyama ta tsaya daga kada kararrawan kiyama ta tsaya sai yayi furfura ka san abin da ya mai da yaron da bai ci ba bai sha ba yayi furfura ina ga wanda ya ci ya cinye ya shanye gaba daya kuma aka ce an kada kararrawan kiyama kana tunanin wani hali zai shiga don haka duk wanda ya ebo kayan al'umma ya kwanda sanin cewa Allah na jiransa a duniyan shi ba zai ji da daɗi ba balle uwa uba an koma ranar gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai gaya wa al'umma Allah tabaraka wa ta'ala yana talala wa azzalimi ne idan laifinsa ɗan ƙarami ne Allah zai jira shi har sai ran da Allah ya kama shi fato Allah baya sakewa ran da Allah ya fito don yayi ukuba wa azzalimi babu mai dakatar da Allah tabaraka wa ta'ala azaban kawai takan cin musu kuma Allah yakan kama su kuma ya nika kasu tun daga duniya balle azaban da za ta biyo bayan kiyama yana daga abin da kuma Allah ta'ala ya karanta ko annabi ya karanta a cikin hadisin yace wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima haka al'amarin Allah yake idan ya kama alƙarya garuruwan da suka mai da al'amarin su ya zama zaluntan na ƙasa da su inna akhdahu alimun shadid wallahi kamun Allah akwai radai mai tsanani cikin sa inna batasha rabbika la shadid idan Allah ya damka wallahi baya yin al'amarin da wasa don haka duk wanda ya zama azzalimi Allah ya kama shi ka sa ido kaga abin da Allah zai masa daga ƙarshe ya ku ƴan uwa duk inda zalunci ta kai ga yawaita ko ta faɗaɗa ko azzalimi yake jin ya zalunci al'umma ba ma ebe masa tsammani tunda muka yi faɗa a yanzu yana iya sauraro yana halin rayuwa akwai kofan tuba akan kome da aka yi wa Allah tabaraka wa ta'ala duk bayanin da Allah ya yi na kan cewa kar a yi kaza in an yi kaza hukuma ko kuma makomanta kaza Allah yakan buɗe ƙofan neman gafara ga waɗanda suka ankara suka gane sun yi ba su daidai ba don su tuba abinda Allah tabaraka wata'ala ya buɗe ƙofa na gafaran nan ba za mu rufe wa al'umma ba ga dukkan wanda ya zama azzalimi ya zama Allah ya masa arzikin sauraron waɗannan kalmomi ƙofan tuba a buɗe take har yanzu Allah ta'ala bai rufe ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labari cikin hadisi hadisi na karɓo daga Imam Muslim yana mai cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana shimfida hannayensa cikin dare dan ya karbi tuban waɗanda suka saba masa cikin yini kamar irin yadda kuma Allah tabaraka wa ta'ala yakan shimfida hannayensa cikin ini dan ya karbi tuban waɗanda suka saba masa a cikin dare haka Allah ta'ala zai ci gaba da yi daga farkon duniya har ƙarshen ta har sai ran da aka ce wata kila rana maimakon ta fito daga gabar ta fito daga yamma to daga ranan aka rufe kofan tuba ba a ba da dama ma wanda bai tuba bai tuba da haka ya ku azzaliman da kuka san kun zalunci dukkan waɗanda suke ƙasa da ku ko talakawanku ne ko kuma iyalanku ne ko makwabtanku ne ko kuma yaranku ne ku koma zuwa ga Allah kuna masu neman gafaransa ku tuba Allah yana shirye ya karɓi tuban dukkan wanda ya zama azzalimi yana daga abin da zamu karanta daga ƙarshe shine wasu sharuɗa wanda sai an bi su wanda su suke da wahala kafin mutum ya cimma samun gafaran Allah in ya zama azzalimi na farko shine al-iqla'u anidh mutum ya kame daga yau ya yi alkawarin badan sake yin abin da jiyan na yi ake cewa yanzu in daina ba ka kama shi ka masa walakanci ka kaskanta shi ka tozarta shi ka ɗauka daga yau ɗin nan ba zan sake yin wani abu mai kama da haka ba an samu sharaɗi na farko sharaɗi na biyu a samu nadama kan abin da ka aikata masa zaluntar su da na yi cikin gidana iyalaina yaran gidana makwabtana ƴan uwana talakawana ko kuma al'umman da suke ƙarshen sarauta na in koma ina mai nadaman abin da na aikata musu ajiyar rayuwa abu na uku shine mutum ya dauki azama ya dauki alƙawari tsakanin shi da Allah ba zai sake komawa ba ba tuba mukin muzuru ake son yayi ba kar ya zama na saboda kaga uwar bari ne a yau zaka ce ka tuba amma gobe rayuwa in kofa ta sake samuwa sai ka ji an ce ku taka shi ku walakanta shi akwai wanda yafi kowa iya walakanci shine Allah yana kallon abin da ake yi yana daga abin da kuma dan uwa musulmi zai kiyaye wanda shine hakki mafi girma idan da abin da ka san ka dauka na daga abin da kake dauka na hakkin wa'anda suke kasa da kai na kuɗi ne ko wani abu to ka mayar musu shi yafi koma rigima inda ƴan miliyoyi wataƙila ko goma ko ashirin da ka san ka ebe wa talakawa baka san ta inda miliyan goma nan aka nufa ya je ba kawai an ce wataƙila al'umman mutanen jihar Bauchi ne ko an ce al'umman local government ɗin Bauchi ne ko an ce al'umman wata anguwa ne aka ware musu wataƙila ko da miliyan ɗaya ne yau ko naira ɗai zai je ga hannunsu in ka tare kai kaɗai ka ci ana neman ka ɗauko naira miliyan ɗayan nan da ka taɓa ka san dai ba za ka san al'umman da za ka kai musu ba amma ka kai ma'aikatan ka ce gashi lokacin da nake karkashi ko nake shugabancin wannan ma'aikata akwai miliyan ɗaya da na ɗauka don haka gashi na dawo da shi don in kubuta a gaban Allah wa kuka taɓa gani a cikin musulmai ya yi haka to inda matan take ka da mijin kenan don haka maganin bari fakar a fara maganin shan duka karka taɓa ka roƙi rufin asiri a wurin Allah kowa yana son jin daɗi talakawan nan sun shiga wani halin matsatsi suna cikin takuri suna wayo Allah suna son ma kawai dai a sakan musu mara su yi numfashi ne ba tare da takuri ba amma a matse su kan abin da za su ci a matse su kan tsananin rayuwa a matse su kan tsadar rayuwa a kuma shiga hakkin su da dan abin da suke iya amfana ma na kashin kansu da Allah ya ba su su ga dama su yi walwala da shi sai an bi an take kuma a ce kar su yi magana kuma kar Allah ya yi komai akai to Allah baya haka dan haka duk wani wanda ya san da wani abu nashi wanda ba nashi bane na wasu ne ya tare ya kai gidansa yake jin wata ilar rufin asiri yake nema wallahi ya nemi masu shi ya mayar musu ran da za a je gaban Allah kana neman Allah ya yafe maka Allah dai ce ai ba nawa ka dauka ba ni kawai na hana ne dan haka ni in na yafe maka ababin na hana har yanzu akwai wanda yake nema ababin ka dauka masa shi kuma bai fasa ba ka je ku daidaita da shi ko da slippers ne ya kofar masallaci don haka ya rage naka in ka ɗauka ka gane kan cewa wataƙila ka shiga uku mai sauƙi tun da silibas ne ka sayi wani ƙafa ko ƙwaya biyu ko ƙafa uku ka raba mu wasu sadaka wataƙila ladan sadakan nan ya mai da gurbin ƙwaya ɗayan da wani kwana shekara goma sha biyar yana Allah isa in ka tuna daga yau ka sayi ƙwaya goma sha biyar wataƙila ka mayar halaladan da ka bayar ɗin nan na sadakan takalmi da aka saka ya mai gurbin Allah isan da wannan ya shekara sha biyar yana yi to da wannan ne kada wani mu ya je gaban Allah yana tsammanin lada ya ga tarin zunubi bai san ta inda zunubai suka fito ba daga ƙarshe ya ku ƴan uwa masu albarka muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu zama adalai cikin dukkan waɗanda suke ƙasa da mu duk abin da muka yi na zalunci kuma da wanda muka ganganta da wanda muka kuskure Allah ya ankarar da mu ya ba mu ikon gyarawa kan abin da aka yi ma waɗannan yara namu na arewa wallahi ba mu ji daɗin sa ba kuma ba mu goyen bayan sa wallahi wannan gwamnati bata kyauta ba kuma wallahi muna faɗa da babban murya babban abin da ya kamata ta yi bata yi ba har yanzu me iya wa'annan yara da aka kama aka musu wannan walakancin ba su da ilimin abin da suka yi ma cewa laifi ne in kuma ba su da ilimin hakkin wa ya kamata ya ilmantar da su a matakin farko ya kamata ubangiji ma baya halakar da bayi har sai ya turo musu manzo ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula shin yaran nan tukuna sun je makaranta sun je makarantar sun je level inda ya kamata su fahimci abin da suka yi kuskure ne idan ba su kai wannan level din ba bai kamata a tattauna wannan matsalar ba ma gaba daya bai ma kamata a kama su ba idan kuma an yi bisa kuskure an kama su ku tuna wanda aka kama nan fa an kama su ne a garuruwan da su a gabanin wannan garuruwan musulmai ne wanda suka kama su nan hukumar da suka kama su musulmai ne suna da labarin wani abu mai kama da abin da muka faɗa ko da ba ɗari bisa ɗari ba wani irin san zuciya yake tare da su da suka kama wa'annan yaran suka je suka killace tambayin da zamu yi musu shin ba su da ƴaƴa ne akwai wanda yau in aka rike ɗansa cikin su suna ganin zai iya yin haƙuri ya kwanta ya yi bacci yau yaran nan ko kun faranta musu kun haɗa su da jirgin shugaban ƙasa wata ila aka dawo da su garuruwan su aka yi sarin aka mai da su gidajen su kuna tsaman iyayen su da su manta da bakin cikin da suka shiga adadin kwanakin da ba su ga ƴaƴan su ba wani uban wataƙila ya karanta alƙur'ani ya yi Allah ya isa wani ya gagara bacci wallahi wataƙila wani hawan jininsa ya tashi saboda bai ga ɗansa ba a ce an kama shi wataƙila a jiha ne kaza an ɗaga shi daga jihan an kai shi headquarter an ajiye shi a ina aka ajiye shi ba a san halin da yake ciki ba ko da an san halin da yake ciki a bashi da wannan yunwan da za a zo ana miƙa masa gyaɗa yana warwaso yana shan ruwa ka san ya shiga halin ƙaƙa ne kai yau ko dabba ka mata wannan rukun walakancin wallahi kai da Allah goma sha biyar biyar saboda wasu sun walakanta dabban Allah ya musu azaba tun daga duniya bai bari ba banu Isra'ila saboda a gwada wa duniya kar ku yi zalunci ba abin yi bane balle akan halittar da Allah ya fifita ta tafi kowanne daukaka yaran da basu ba basu sha ba basu san komai ba in sun san komai kuma kamar yadda ake faɗa a babin ƙarya alƙalan suke cewa magidanta ne masu aure masu hankali abinda mu kuma idan mu ya gani shine ƙarya suka faɗa in ma ya tabbata a hakan ba a samu al'ummomi a ƙasan nan da suka ce yau ɗin nan ga wata tutan wata ƙasa sun ware kuma ƙasansu bane kuma aka rabu da su suke yawo su me aka musu wa aka kama a cikinsu su ne shafaffu da mai muni a walaƙance duk ya kamata wannan a sashi a ma'auni a nan aka samu al'ummomin da suka bi suna cikin tsakanin hukuma suna cewa sojoji ku karɓa sojoji ku karɓa mun gaji mun ga bidiyon mun san an yi haka su me aka musu waye cikinsu aka kama amma mutanen arewa muka ci gaba da zama haka muna yin shiru akan ire-iren wayannan abubuwan wallahi ba za mu kare da kidan da waka ba Allah wannan gwamnati muna cewa abin da ta yi bata kyauta ba ka san jahilcin dan Najeriya shine wai dan yana fati kaza wai in fatin ta yi kuskure wai kar a fito a gaya mata to mu ba mu haka addini muka tsaya bisa shi dan haka kowa yayi zalunci ko a gidanku ne walau ala anfusikum ko kai ne kai ka fito ka faɗa wa al'umma nayi ku ku gafarta mun don haka ko a wani fati kake kai hakuri in kalmomin bai maka ba fatin bata kyauta ba dan ba haka muka zabe ta kama mutane ba ko wance haka kuka zaba dan ni ba hannuna a ciki maganan gaskiya kenan ina ga muku yo bolo bolo na riga da na gane yaudara ce wallahi na gane da a cuci mutane ne saboda haka wallahi wannan abu dai da kuka yi tukuicin da aka muku kenan na ƙuri'un da kuka yi na yawon da kuka yi a rana aka ma ƴaƴanku wannan walakancin aka tozarta su aka walakanta su duk abin da aka musu wallahi yaran nan ba zai manta ba a tarihi rayuwarsa ya shiga prisoner ko aiki ya je nema wallahi a takaddan da ake bayarwa a CSC akwai gurbin da ake cikawa ka taba shiga prisoner me ya kai ka ran da zai bin wani babban mutum a cikin al'umma sai ya dauko file din sa ce ya taba shiga prisoner ko ya an taba killace shi a wani bayan kanta saboda yayi laifi kaza sai ta zama masa kari kun shafe musu wannan walakancin da kuka musu bata musu tarihi da kuka yi dan haka wannan al'amari ba abin da za a sa ido kawai ai ta kallo bane muna da shugabannin da muke fata mu ji sun ce wani abu ba su ce komai ba saboda koran duniya da koran abin da zai biyo baya muna ga musu su ji tsoron Allah wallahi ba muna yi da mu musu tawaye bane amma su yi kokarin gyarawa har yanzu kofa mun faɗa a ƙarshen hudu ban cewa a buɗe take wallahi su nemi gafaran wayannan yaran su dauke su su kai su makaranta su yi karatu makaranta mai tsada irin yadda ƴaƴan su suka je wataƙila wani yaron ya manta saboda jin daɗi wataƙila wani uban ya haƙura saboda walakancin da aka masa yanzu an ji yadda ɗansa daɗi amma an ba haka ba wallahi wayannan yaran suka koma wani har abada ba zai manta ba kuma sai yayi walakanci kuma yayi Allah isa akan haka kuma in ya samu dama gaban rayuwa ya ga danka kai da ka masa wannan walakancin ya zo kasa da shi wallahi sai ya dauki mataki dan haka mutanen arewa ku farga duk abin da aka muku ba a kyauta ba ku rika sanin zafin kanku da wanne da ku ji an ce rashin wuta an ce ku kadai ne ba a yi wa wasu ba an zo an kama yayan ku kuma garuruwan ma dan cin fiska ma yadda aka shiga manyan manyan garuruwa aka kama a basu a garuruwan su ma ba a yi ba sai da aka daga su aka yi sayar kwata aka musu walakanci kuma shi kenan an walakanta yara magana ya riga da ya wuce kowa ya aihu ya san zafin da fa kowa ya aihu ya san zafin da duk wanda kaga bai san zafin abin da ya haifa ba to ba aihuwan wata ila ta hanyar Allah aka yi ba ka masa wahala ka masa ɗawainiya tun daga haihuwarsa kake ɗawainiya da shi baka taɓa fasa bashi abinci a cikin ini ba har ya girma ya wayo gaban da zaka amfane shi kuma wani ya zo kawo maka shi ya je walakanta maka shi Allah na nan yana kallo Allah zai ɗauki mataki kuma wallahi muna ce musu wallahi in ba su gyara ba wallahi za su ga walakanci a gaba alƙawari ne abinda Allah ya shar'anta kenan Allah ya sa a gyara yanda muka haɗa nan Allah ya haɗa ma jannatul firdausi kuma ila salatikum yarhamukumullah